العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake kaddar haduwar mu a wannan masallaci mai albarka Masjidu Muhajirun domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul Naba'i yau muna 29 ga watan Rabiul Thani shekara ta 1446 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya insha Allah za mu tashi aya ta ashirin da ɗaya za mu fara farkon aya ta ashirin da hudu sannan mu ci gaba zuwa ga inda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara za mu karanta muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu wajen karantawa daidai tare da fassarawa daidai da kuma fahimtar ma'anonin ayoyin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا حميما وغساقا
وسيرت الجبال
وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا طيب الله تبارك وتعالى يشي وسيرت الجبال wato ranar alkiyama ɗin kenan ko idan aka zo tashin alkiyama sai a tafiyar da duwatsu daga kan ƙasa kamar yadda kake ganin duwatsu ɗin nan sai zamto fassana fakanat saraban sai su zamto kamar wato ƙura kamar gari haka an wato an sa sun zamto an nike su ya zamto sun zamto ƙura kawai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna jahan inna jahannama kanat mirsada lalle jahannama ta kasance ita ce mirsadan wato ita ce gurin da za a bi ta kanta mirsad wato inda kowa sai ya bi ta gurin malamai daga cikin magabata tun daga sabon annabi sallallahu alaihi wasallama suna da fahimta daban-daban akan cewa kowa sai ya bi ta jahannama kafin ya shiga aljanna ko kowa ba sai ya bi ba abdullahi dan abbas yake cewa koma waye sai ya bi ta wuta jahannama kafin ya tsallake wanda yake dan wuta sai ya fada wanda yake kuma dan aljanna sai ya wuce tafi gidan aljanna wani yake cewa shi yana da fahimtar cewar ba za a shiga gidan wato ba za a wuta wuta ba sai yake cewa Allah tabaraka wata'ala ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya Allah tabaraka wata'ala ya ce wa in minkum babu wani daga cikin ku illa wariduha face ya gangaro ta wutar jahannama ya wuce ta kanta wannan din kuma suke cewa shine sirati sai Allah tabaraka wata'ala ya ce Allah ya kaddara haka haka ya riga ya hukunta dole sai kowa ya biyu Abdullahi dan Abbas suke cewa idan ka ce baka yadda ba ran kiyama kuma za mu gani mu muna fatan Allah ya sa mu ta kai mu wuce kawai in ya so wanda yake musu din kuma sai mu ga shi yanda zai yi inna jahannama kanat mirsadan lalle jahannama ta zamto ita ce gurin wucewa in aka tashi alƙiyama zai zama akwai siraɗi akan wuta wanda ke siraɗi ɗin nan yana da kaifin gaske kuma yana da santsin gaske kuma idan abu ya wato ya zille ya faɗa ciki sai ya yi tafiya ta kimanin shekara saba'in yana gangarawa kafin ma ya je wato shimfiɗar ƙasa ɗin kafin ya je filo ɗin wutar jahannama tsabar zurfin wutar jahannama da kuma daga cikin ababen da suke saka mutum ya faɗa ciki na farko dai dama lamba ɗaya shine shirka da Allah tabaraka wataala wannan kan dama automatic ne Allah kare daga ciki kuma akwai cin amana da kuma wato rashin kula da zumunci suna daga cikin sabuba na zamewar mutum ya fada cikin wutar jahannama Allah kare Ibn Abbas an rawaito asar daga gare shi yake cewa wutar jahannama wato adashin surabi din da yake kan wutar jahannama yana da gate-gate guda bakwai wanda duk wani ɗan adam da ka sani sai ya wuta cikin waɗannan gate ɗin kafin ya wuce na farko yake cewa idan bawa ya je ga matsaya gurin bincike checking point na farko sai a tambaye shi dangane da la ilaha illallah idan ya amsa kwarai mana tabbas ba wanda yake bautatawa sai Allah ba wanda yake neman taimakonsa sai Allah ba wanda yake roƙo sai Allah ba wanda yake neman nasara a gurinsa sai Allah tabaraka wa ta'ala kaga bai shirka ba kenan shi yasa idan mutum ya riga ya shirka dama shi condemn ne tun daga nan a step na farko daga nan mutum ya zama ba zai ma ƙara na biyu ba kawai zai faɗa a cikin wutar jahannama Allah kare Abdul Abbas yake cewa idan mutum ya ansa fa in ajabaha tammatan jaza ila tsani idan ya amsa wannan tambaya dangane da la ilaha illallah ya amsa cikakkiyar amsa sai a tsallaka da shi zuwa ga cikin point na biyu idan ya je wannan sai a tambaye shi dangane da sallah idan ya amsa daidai ɗaya ya iya sallah yana yin sallah kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kuma yana yin sallah akan lokacinta kuma yana yin sallah domin Allah tabaraka wata'ala shi ma sai a wuce zuwa ga wato gate na uku yace idan ya je na uku sai a tambaye shi dangane da zakka idan Allah tabaraka wata'ala ya bashi dukiya ko ta noma ko ta kuɗi ko wato amfanin gona ko kuɗi ko dabobi ko wani ma'adani ko dai duk abin da ake bada zakkarsa sai zamto baya bayarwa to shi ma daga nan ya tsallake gate na farko baya shirka ya tsallake na biyu yana yin sallah ya zo na uku ya samu Allah a gurin zakka sai ya fada Allah ta'ala ya kare yake cewa na hudu kuma idan yaje sai a tambaye shi dangane da azumi dangane da azumin watan Ramadan na hudu wato na biyar idan yaje sai a tambaye shi dangane da hajji an ba shi dama Allah ta'ala ba shi dama yaki ya ce aba a kira shi wani wato gate na shida kuma sai a tambaye shi dangane da umara idan shi ma ya amsa sai ya tafi wato zuwa ga get na bakwai shine dangane da zaluntar mutane akwai haƙoƙin mutane a kansa ko babu ya cuci mutane ya zazzage mutane ya daki jama'a ya ci musu dukiyarsu ya kware su to la'alla ya wuce waɗancan kaf sai ya zo wancan na bakwai kuma ya samu cikas Allah ta'ala ya kare wato wannan su ne matakai har guda bakwai kamar yadda aka samu wannan asar daga abdullahi ɗan abbas kowane musulmi sai ya fita cikinsu muna roƙon allahu tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon tsallakewa da rahama ta subhanahu wa ta'ala sai allahu tabaraka wa ta'ala ya ce da ya ce inna jahannama kanat mirsada sai ce li na ma'aba ita wata jahannama ɗin dangane da atsagi wato kafirai kenan ma'aban ita ce wato makoma wuta za su koma Allah ta'ala ka kare in sun shiga kuma labithi na fiha Allah tabaraka wa ta'ala ce za su zauna a ciki ne a haƙaban wato za su zauna a haƙaf a haƙaf da yawa anashin a haƙaf jam'i ne na kalmar hikm alhikbu shine guda ɗayansa mufradinsa cilo ɗinsa kenan jam'insa kuma shine a haƙaba za su zauna su kafirai a cikin wutar jahannama a haƙaban wanda kuma ba a nuna a haƙaba ɗin guda nawa ne ya guda me har abada kenan wanda guda ɗaya daga cikin hikib in aka ci hikib da yawa daga cikin magabata suke cewa shine shekara 80 shine hikib ɗaya shekara 80 shine hikib ɗaya to Allah ta'ala ce za su zauna a haƙaban wato shekara 80 80 80 ba iyaka kaga ko da ɗaiɗai ɗaiɗai aka ce ba iyaka ai ba iyakan ne da kuma aka ce 80 80 80 ba iyaka yanzu da aka yi guda 80 sau biyar abi ya ɓaci tamanin sau goma tamanin sau dubu tamanin sau miliyan haka abin da yawa zara kan aka ce a haƙa shi ne wato shekaru tamanin da yawa da yawa hikif guda ɗaya to kun bayar da haka ma tun da yinin alƙiyama ne imam logawa yake cewa shi a haƙaf ɗin su ne shekaru tamanin a dunkule kowace shekara akwai watanni goma sha biyu a ciki kuma kowanne wata akwai kwanaki talatin a ciki kuma kowanne wato yini a ciki kwana dubu ne kwanan guda ɗaya wato yini ɗaya kwana dubu ne a cikinsa su wannan guda dubu in aka haɗa guda talatin shi ne wata ɗaya idan aka haɗa guda goma sha biyu kuma wannan shi ne mai shekara ɗaya da kuma ce a haƙaƙa a haƙaƙa Allah ta'ala ka kare mu Allah tabaraka wa ta'ala ce za su zauna a ciki labithina fiha haqaba za su zauna a ciki shekaru aru aru babu iyaka Allah ta'ala ka kare mu nan لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan suka shiga wuta su kafirai din su ƴan wuta din la yazuquna fiha bardan a cikin wata ɗin ba za su ɗanɗani wani sanyi ba wala sharaban ko wani abin sha ba illa hamiman wa gassaƙa sai dai kawai tafasasshen ruwa da kuma gassaƙan wato mugunya irin ɗiwa ta ciwo ɗin sai Allah ta'ala ce jaza'an wifaqa wannan kuma shine sakamako wanda ya dace da su innahum kanu la yarjuna hisaba sun kasance ba sa jin tsoron hisabi ba sa jin tsoron sakamakon gobe kiyama ne wa kadzabu bi ayatina kizaba Allah tabaaraka wa ta'ala ce suka karyata ayoyin hakikanin karyatawa wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba kowanne abu kuma mun kididdige shi yana nan a rubuce tsaf da Allah tabaaraka wa ta'ala duk abin da suka yi a rubuta la yadquna fiha ba za su dandana a cikin ta ba ma'ana a cikin me jahannama dan Allah ta'ala ce labithina fiha haqaba wannan shekaru 80-80 aro-aro da ba su da iyaka da za su zauna a cikin jahannama tare da haka la ya zuku na fi bardan ba za su ɗanɗani wato wani sanyi ba haka wasu malaman tafsiri suka ce bardan ɗinnan ana nufin wato sanyi da zai hana su jin zafin wutar ba babu wannan ko wala sharaban kun babu wani ruwan sha da za su sha ya kashe musu ishirwa ma'ana bardan ɗin sai zanto mudaf للحر جهنم شرابا أنكم يذوقون مضاد لعطش جهنم لا يذوقون فيها بردا بذاس أن تنوين سنجي دي هنا في جن زاف موت جهنم با ولا شرابا بذاس شاونا أبن شا دي هنا سمي جن كشي وروت جهنم با أكو سمع لمي daga cikin magabata suka ce wasu kuma suka ce la yadhuquna fiha bardan ba za su ɗanɗani bacci ba domin a larabci ana cewa bacci bard a ciki babu bacci kaga a duniya idan mutum ya kwana ya yi bai bacci ba ko in ya kwana bai bacci ba da safe duk sai ji rayuwarsa ba daɗi ko in akwai ƙarancin bacci za a ga mutum yana jin kansa yana ciwo ina haka dai kwana ɗaya fa ma'ana bai yi bacci ba ne awanni takwas ko awanni bakwai ko awanni shida amma sai abin ya dame shi to kuma wannan Allah ta'ala ce labisi na fiha haqaba za su zauna a cikin ta shekaru aro aro tare da haka kuma za su yi bacci ba Allah ta'ala ka kare mu karshen masifa kenan mutum ya tsinci kansa a gidan wuta shi yasa Allah ta'ala ce rabbana innaka man tudkhila an-nara faqad akhazaytahu wa ma lizalimin min ansar duk wanda ya shiga wuta karshen tashin hankali kenan karshen kunya kenan karshen masifa kenan Allah ta'ala ka kare mu wala sharaban babu kuma abin sha da za su sha a ciki sai dai ga abin da za su sha illa hamiman sai dai tafasasshen ruwa wanda aka tafasa shi da wuta jahannama idan mutum yana jin ishirwa sai aka tafasa ruwa a gidan duniya aka bashi saboda ishirwa ta dame shi ai bala'i ne ga tafasasshen ruwa in gwa sha tun da ishirwa ta dame ka ishirwa ce ta damu mutum amma ga tafasashen ruwa ya sha ko a duniya kaga matsala ce wannan Allah kare ballantana kuma a a lahira kuma tafasar da wutar da take rubanyi 70 ce irin wannan wutar kuma tare da haka su din suna cikin wutar ne fa ba wai ishirwa ce ta kama su a wajen wutar ba a'a suna cikin wutar ne sai ishirwa ta kama su a ce to ku sha tafasashen ruwan da aka tafasa shi da wutar jahannam illa hamiman wa gassaqan da kuma gassaq shine irin mutum ya ji rauni ya zamto gyambo ya rika fidda ruwa wannan tarin sa da yawa shine abin da su sha Allah ta'ala kare jaza'an wifaqa sha Allah ta'ala ce jaza'an wannan shine sakamakon su wifaqan ai sakamakon su shine allazi wafaqa amalahu wannan shine sakamakon da ya dace da yanayin ayyukansu wifaqan shine sakamakon da ya dace da irin abin da suka aikata a gidan duniya na anashin shirka da Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala ce innahum kanu la yarjuna hisaba su din innahum cewa su ɗan wuta din wa'annan kafirai kanu sun kasance la yarjuna hisaban bassa jin tsoron hisabi arraja ana nufin mai alkhawf na fata gani ba wai abin nan nake cewa fata innahum kanu la yarjuna hisab sun kasance ba sa jin tsoron hisabi Allah tabaaraka wa ta'ala ce malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara me yasa na baka jin tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala alhali kuma khalaqakum atwaran ya halice ku da dogo da gajere da fari da baki da kakkaura da sisira ya halice ku atwaran launi daban-daban innahum kanu la yarjuna hisaba basa tsoron hisabi kaga mutum yana rayuwa baya tunanin gobar kiyama yaya zai wanye karfa a tambaye shi ko kadan baya tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a ce tambaye shi kaga me ya zanto me daga cikin allazina la yarjuna hisaba innahum kanu la yarjuna hisaba su sun kasance ba sa tsoron hisabi ba sa tsoron a irga gobar kiyama ba sa tsoron a binkita ba sa tsoron a ce a ina ka samo wannan ya aka yi kaza da kaza da kaza wala duk mutumin da baya tsoron Allah tabaraka wa ta'ala gobar kiyama sai yana damu a duniya fa idan ka yi tafiya da jakarka musamman inda ka je garin da ake tashin hankali idan akwai wanda ya taba akwai wanda ya taba zuwa Borno ana a baya ɗan shekarun baya ana rigimar Boko Haram akwai wanda ya taba zuwa nan Borno a ce ana rigimar Boko Haram ɗin lokacin kaga yanda ba komai ne a cikin jakarka ba amma me ana zuwa gida zaka ji kana ɗarɗar karfa wani bai faru kai ka san ba komai a cikin jakarka ba kuma kai mai gaskiya ne amma kana ɗarɗar wannan fa a duniya ciki nan wanda za ka ga binkice ake amma mutane ana bari lokacin ana wannan abin ina jije mai duburi kusan sau nawa ta hanyar dambuwa ɗinnan ta borno ta wajen biyu idan ka zo gate sai a ajiye ku sai a ce kowa ya fito da jakarsa ya ajiye ta gabansa in ka tara kayanka ya ce to ku juya idan kuna kallon yamma ne dama za a jera ku kace to kalli gabar kowa ta kasa tana bayan sa sai ai binkicen a haka kayanka yana bayan ka nan ana ta binkice kana ta jin tsoron karka ji wani abu ana ganin wani abu da bai kamata ba sai dai kawai mutum ya ji abin da bai zata ba mutum yana ta ɗarɗari wannan fa a duniya ce ne kuma su ɗin bayan Allah ne irinka mutane ne irinka amma gobe da kiyama fa mala'ikun Allah ne za su yi bincike wanda suke su kuma shidadun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kaurara ne masu ƙarfi masu tsanani duk abin da Allah ta'ala ce su yi za su yi in ya ce khudhuhu fagulluhu za su kama mutum su tanke shi su daure shi duk abin da Allah ta'ala ce su yi su suna yi wannan fa gobe da kiyama kenan a duniya kana jin ɗarɗar wani mutum ballantana kuma a ce gobe da kiyama innahum kanu la yarjuna hisaban sun kasance ba sa tsoron hisabi mata su ta cutar mazajen su a gida su ta zalintar mutane su ta kaza saboda ba sa tsoron hisabi Allah ta'ala ya ce su da za su kasa a wutan nan labithina fiha haqaba siffarsu su ne innahum kanu la yarjuna hisaba ba sa tsoron hisabi ba ta tsoron auna aiki gobar kiyama baya tsoron gobar kiyama a bincike shi to duk wanda ya zamto shi mai tsaurin ido baya tsoron hisabin Allah tabaraka wa ta'ala gobar kiyama to ko shakka babu sai yayi nadama Allah ta'ala ya ce wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyin ma'ana abinda annabawa suka zo da shi kizaban wato wannan wato fi'ilul mutlaq ne mutlaq amma ana ce masa takziban ne a yanda aka fi saba a larabci wa kazzabu misali kuma ce wa kazzabu bi ayatina takziban amma sai su yakin yazo wa kazzabu bi ayatina kizaba wanda ɗaya ne daga cikin yarurrukan larabci ko wato lahaja ta larabawan yaman su suna yin wato wazanin akan irin wannan kizaban suna yin wazanin fi'alun su a yamin amma sauran larabawan ba su yi to Allah tabaraka wa ta'ala ya da Qur'ani da yaran larabawa ne kuma da harufa har bakwai wato da kalolin yadda suke magana har bakwai kowane balaraban da yake ji kamar misali a ce a Hausa da Masakwace da Kano da wane ne bakat ne duka kaga Hausa ce amma wane yana faɗar kaza sai ka san Qur'ani yazo da karan larabcin yanki kaza da karan da karan larabcin yanki kaza don kowa ya fahimci fa sakon da yake ciki wa kadzabu bi ayatina sun karyata ayoyin mu ne kizaban haqiqanin karyatawa inji Allah tabaraka wa ta'ala ko dai ya zanto mai karyatawa da baki ko kuma karyatawa da gabbai shine mutum ya rika yin abu kamar kamar ba kamar ba gobe ake shako Allah ta'ala ya ce wa kullu shay'in hasanahu kitab kowane abu na ayyukan su mutane a hasainahu mun kididdige shi kitaban a rubuce yana nan Allahul Mahfuz za ka mallaki kaza za ka yi kaza za ka yi kaza to kai ka zo kana gaggawa sai ka tara kuɗi bari ka yi zalunci bari ka nemo haramiya bari ka cuci mutane bari ka yi wasata mutum ya ajiye abinsa ka je ka ɗauke gobe da kiyama kuma ka da zaka wa kulle shay'in hasanahu kitaba sai Allah ta'ala ya ce na'am فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا يوم يقوم الرسل رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا حياك الله الله تبارك وتعالى يسير فذوقوا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ku ɗanɗana ba abin da za mu ƙara muku face azaba ɗin inna lil muttaqina mafazan lalle su masu tsoron Allah ta'ala masu takawa mafazan su waɗannan suna da matsirata suna da wato rabauta abin da suke da shi ko shine hada'iqa suna da lambuna lambu wanda yake da kore da itatuwa masu daɗin ci masu daɗin gani masu kyakkyawan fure masu kamshi da kuma ciyayi masu daɗin shiga ciki hada'iqa wato lambuna wa a'naban da kuma inababbuka daban-daban wato ababan a'naban dinnan malamai suke cewa ana nufin bishiyoyi wanda suke masu 'ya'ya ko kuma inababbuka domin inibi yana daga cikin 'ya'yan itaciyar da wato mutum yake so ya ci saboda daɗin da yake da shi to kuma na aljanna kuma ya fi na duniya hada'iqa wa anaba suna da anashin gonaki lambuna kenan wa anaban da kuma 'ya'yan itatuwa kenan suna da lambuna akwai bishiyoyin da suke kawai saboda samun inuwa da kyan gani da daɗin ganinsu da daɗin taɓa su kawai da kuma me bishiyoyin da suke masu ƴaƴa saboda daɗin cinsu a anaban ɗin sai zamto simarul ashjar hadaiki ɗin kuma sai zamto me a wato ashjarul malfufa wanda suke irin masu naɗaɗɗen ganye masu ba da inuwa sosai da sosai waka wa'iba a taraba kuma suna da ‘yan mata a matsayin matattakinsu a taraban wanda suke wato sa'annin juna wa ka'asan dihakan da kuma ka'as wato kofuna wanda suke dihakan a cike suke da abin sha la yasma'una fiha lagawa wala kizaba la yasma'una fiha a cikin ita aljanna din ba za su ji lagawan wata yasasshiyar magana ba wala kizaban ko ƙarya ba Allah ta'ala ce jaza'an min rabbika ata'an hisaba wannan kuma sakamako ne jaza'an min rabbika wannan sakamako ne daga ubangijinka ata'an a matsayin kyauta ce daga Allah hisaban kyauta ce wacce ta isa wato kyauta ce Allah ta'ala zai baka ta isar maka baka bukatar kaddar gurin kowa rabbi samawati wal ard Allah ta'ala shine ubangijin samai da kuma kasai wa ma bainahuma da kuma abin da ke tsakankanin samai da kasai الرحمن شيني الرحمن الله تبارك وتعالى لا يملكون منه خطابا بس iya mallakar wani abu daga Allah tabaraka wa ta'ala ko daga wannan yini wato khitaban da zasu zo su yi magana su mallaki wani abu cewar bari su yi wa Allah ta'ala magana Allah ta'ala shine mai mallakar komai da komai farfajiyar lahira ba wanda zai ce ya ubangiji kaza ya kamata a yi ba kaza la yamliku na minhu khidab ba sa iya mallakar yi masa magana akan wani abu Allahu tabaaraka wata'ala ya ce fa zuqu falan nazidakum ila azab ku yan wuta ku dandana ba za mu ƙara muku komai ba sai dai azaba kaga wannan wato ƙari ne akan ƙari na bakin ciki da kuma ɓacin rai a cikin wannan akwai abinda malaman balaga suke cewa ta'kidud dam bima yashbahul madah da aka ce fazuku ku dandana falan falan nadidakum ba za mu ƙara muku komai ba illa sai dai me haka zaka ji kamar za a ce sai dai kaza a matsayin kaza dinnan na sauki ne na sassauci ne ku dandana ba abinda za mu ƙara muku sai dai tsammanin mai tsammani ko mai sauraro zai zai ashe mai sai dai kaza wanda kaza ɗinnan ɗan sassauci ne ko ɗan wani sauƙi amma dai bai ta karya karya ba to amma sai Allah ta'ala ce illa azaba ba za mu ƙara mu komai sai dai azaba kenan me sake ɓace dai yana neman ka taimaka masa da dubu goma ka riga ka ba shi a hannunsa yana neman ka ƙara ya zama sha biyar sai ba abin da zan baka sai dai in karɓi dubu biyu daga cikin wannan ka ga me sai zama to ya sake jin bacin rai ma sai da wancan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to da ya faɗi halin su kafirai yan wuta sai ce inna lil muttaqina mafaza su kuwa masu takawa masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala suna da mafaza suna da wato tsira da kuma rabauta gobe kiyama almuttaqin waɗannan almuttaqun din sune Allah tabaraka wa ta'ala ya siffata su da cewa alqur'ani shiriya ne gare su zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin shiriya ne ga masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala hada'iqa wa anaba suna da gonaki wato lambuna wa anaban da kuma ‘ya'yan itatuwa, wakawa iba aka ba da kuma ainihin wato ‘yan mata a matsayin matansu na aljanna. Wa ataraban su ɗin kuma madaidaita ne wajen shekarunsu, ataraban, ai, mustawiyatin fi asin, madaidaita ne wajen shekarunsu. wa kasan da haka da Allah tabaraka wataala yace za a ba su yan aljanna za a ba su yan mata a matsayin matansu masu shekaru madaidaita ana tafsirin mata wata ta tambaya cewa yanzu a aljanna ma ba hutu kenan tunanin ta inda kika shiga aljanna ya kamata ya zama ke kadai ba za ki zauna da kishiya ba yanzu a lahira ma sai ki zauna da kishiya an ce akwai hurul ain akwai kawa'iba a taraba za a ba su ‘yan mata sa'annan juna da yawa ma kenan ba zai yi yanzu ni na shiga aljanna a bane iya ni da mijina ba wata ke tambaya to kaga tunaninta irin yadda take ji a duniya ka za ta da lahira to a lahira a wana za a nama fi su dorin min gilli kowa sai an cire gillin da yake cin kirjinsa shi kuma gillin tashar shaɗan shi to kishi ma na ciki za a zare wannan abu za ta zai mata damuwa ina cikin aljanna ne to amma saboda wannan gillin yana aiki a duniya sai ta fara hangen cutun alayi a can ɗin ma ba hutu sai yanzu kenan ta fara raba hankali mai raba hankali cewar daɗin ma ashe ba cikakke ba ne kenan aljanna domin in cikakke ne ke kaɗai har abada tunda su mata galiba wanda suka ɗauka kenan shine jin daɗi ki zauna ke kaɗai duk masifa kuma ke kaɗai amma duk jin daɗi kuma inda yawa suna jin a'a ba kyauta mata ita kaɗai kawai sai a lahiran ma ba ba hutu wa ka'asan dihaqa Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ka'asan da kuma kofuna dihaqan dihaqan din nan wasu daga cikin magabata kamar Abdullah dan Abbas da kuma wato an rawaito shi ma daga Hassan al-Basri da kuma Qatada daga cikin tabi'ai da kuma ibn zaid suke cewa dihaƙan ɗinnan ana nufin cikakku ma'ana kofuna ne an cika kofi dam da madara an cika wani kofin dam da ainihin wato giyar aljanna an cika wani dam da ainihin wato ruwan sha mai daɗi an cika wani dam da zuma dihaƙan ɗinkin wato cikakku ka san wato ku'us kofuna cikakku wasu kuma suke cewa wa kasan da haƙan ana nufin kofuna a jere haƙan ɗin shi ne mai jerantawa wannan a bayan wannan wannan a bayan wannan to kuma dai wanne ne nau'i ne mai na karamci na karramawa da kuma jiyar da ɗan aljanna daɗi Allah ta'ala ka sama shi ko a duniya kai ba ko kawo masa kofuna an kawo glass an ciccika su nan an zama juice ɗin kaza nan juice ɗin kaza nan kaza nan kaza mai sanyi aga ai akwai karrama shi na aljanna kuma ba ma irin na duniya ba ne sai Allah ta'ala ya ce la yasma'una fiha lagawa a ciki ba za su ji wata yasasshiyar magana ba wala kizaban ko ƙarya ba aljanna babu wannan ka san yana daga cikin masifa ko rashin jin daɗin rayuwa shine me ka rika jin abin da zai bata maka rai da kunnen ka jiyo magana ta bata maka rai ko ka ji ƙarya an ce sun ce mana a watan kaza za a fara kaza amma har yanzu wannan mutane mana abin ya bata musu rai an ce za a implementin a watan ɗaya yanzu muna watan biyar wannan mutane mana mana ya ji ƙarya ta wata masu rai ko wucewa a duniya kan ko wucewa ka zo musamman ma yanzu ko wucewa ka zo kawai wani zai faɗi wani abu ya shiga cikin kunnen ka ji ba haka kake bukata ba ranka ya ɓaci to aljanna ba a jin wannan saboda kawai abu ne mai sauƙi musamman a wannan zamanin kawai ka zo wucewa ka sami daga cikin matasa kawai ne ya faɗo wata maganar da za ka ji ranka ya ɓaci ko ya faɗi wani kalar saƙo ko ya faɗi wani abu kan in yasi wanda ya kaji kawai ya abin tunda baka manzo Allah ce bai kaji abin ya bata maka dole ne sai kaji wani abu wanda yake ko ƙarya ne ko kuma wani abu wanda zai bata maka wannan a dole cike ne to tunda haka din yana daga cikin mummunan abu ko rashin jin daɗi sai Allah ta'ala ce su yan aljanna la yasma'una fiha lagawan wala kizzaba ba za su ji a cikin aljanna ba za su ji wata yasasshiyar magana ba ko karya ba ba maganar karya ce za a tura duk wani ɗan ƙasa dubu hamsin hamsin haka kudin wani faɗa kuma karya ne to babu wannan a yanzu kuwa rayuwar nan daga salar asar zuwa magariba ba ka saka irga ƙaryayyakin da za ka ji ba ko ka gani ba saboda in kana shiga midiya ka ganin rubutu na karya maganganu na karya wani ya faɗi kaza karya wani ya rubuta kaza ya fosin ƙarya wani ya faɗi kaza kuma ƙarya ne to wannan duka ba jin daɗi bane ɗan aljanna sai Allah ta'ala ya sa ba za su ba jin ƙarya a ciki ba kuma jin yasasshiyar magana sai Allah ta'ala ya ce jaza'an min rabbika ata'an hisaba wannan sakamako ne daga ubangijinka ata'an kyauta ce hisaban wacce take ta isa ma'ana hisaban da kalmar hasbu a ce hasbiya ya ishe ni hasbin Allah Allah ya ishe mu jaza'an min rabbika ata'an hisaba wannan sakamako ne daga ubangijinka matsayin kyauta wacce take isasshiyar kyauta wato kyauta ce wacce take kafiyan wafiyan ta isa ta wadatar da kai baka bukatar ƙarin wani abu yanzu a duniya idan ya zo ya baka kaza kana bukatar wani abu wani za ce tuna baka mashin ai kana bukatar wani abu me kake bukata ce kai nake so set uku to ungo yana jima zai ce yana bukatar wani abu ce ai ba hulunin su ne ana kawo hulunin nan a kinta ko sai takalmanta ana kawa ce agogo yake so ana kawowa shi bai da abinci ne wadatacce ma gida ana ba shi wannan ya ce ai mashin iska ta yi ana ba shi shi ma abinda ya ce ɗin wanda zai ja gilas ɗin da zai sake ɓullo na ba haka duk duniyan nan take annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba abinda yake isar da yake cika cikin ɗan adam sai dai ƙasar kabari amma komai aka ba shi bai ishe shi ba duk dukiyar mutum sai kaga kana da ɗan uwa ko kana da wani aboki ko kana da wani a garin ya tara ya tara shi da kansa ya tabbatar ba ma ya fata a ce wannan dukiyar tasa duka yi amfani da ita kafin ya bar duniya shi ma ba ya fata saboda shi a gurinsa in aka ce amfani da duk to musiba ta same shi ya kare ya san duka ba zai amfani da wannan ba amma ya ƙi taimaka yan uwansa ko kuma addininsa isa zai mutu sai a raba to a duniya ba abin da yake sa dan adam amma a lahira Allah ta'ala duk abin da zai baka zaka ji za a baka ne a tsa'ar hisaban kyauta wacce take mai isarwa ya ishe ka kawai baka bukatar wani ƙari to wannan abin fa a baka abin da baka bukatar ƙari to wannan ya fi ƙarfin tunaninka domin a duniyance komai ka san kana bukatar ƙari a kai komai kana bukatar ƙari in a duniya ne amma lahira baka bukatar ƙari Allah ta'ala ce shine rabbis samawati rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman shine ubangiji samai da kasai da abin da yake tsakankanin su kuma shine ar-rahman wato ar-rahman yana daga cikin manya-manyan sunayen Allah tabaraka wa ta'ala shi za ga wasu wuraren Allah ta'ala yana magana cewa ko ku ce Allah ko ku ce ar-rahman dai shine Allah kaga Allah suna ɗaya kenan ai wanda yake yafi kowanne suna girma da shahara ko a ce Allah Allahu ko Allah ce dan Allah ba Allah kuwa ko da shi Allah Allah Allah muke bauta komai Allah Allah to yana da sunaye da yawa subhanahu wataala amma wannan suna na Allah din Allah ta'ala ya gwada cewa wato Ar-Rahman yana iya zuwa kusa da wannan suna ko kuma ma a madadinsa a wani lokaci ya ce ƙuludu Allah au ƙudu Rahman ayyaman ta da'u falahul asma'ul husna ko ku ce Allah ko ku ce Ar-Rahman ya gwada sunan Ar-Rahman yana da girma kenan shi yasa duk yanda mutum ya kai sunansa Abdullahi ba dama a cire Abdu din a ce mai Allahu ka ka taba jin haka sauji sunansa Abdullahi ka cire Abdu din sai mai sai Allahu a wannan ba wanda yake gaya wannan sai dai Allah subhanahu wataala haka nan Abdurrahman ba dama ka ce Ar-Rahman sai dai wa kake nufi sai dai Allah sai dai idan Allah kake nufi ne zaka ce mai arrahman to yana daga cikin manyan manyan sunayen Allah ne sunayen Allah tabaraka wa ta'ala malamai suka ce kashi biyu ne akwai manyan manyan sunayen Allah ta'ala ba dama a kira bawansa da su sai an hada da cewa bawa akwai waɗanda kuma za a iya kiran bawa da su sun kadai kuma wannan ta bangaren kenan ta wani bangaren kuma akwai sun sake raba su gida biyu akwai wanda suka ce masa asma'ul jalala akwai asma'ul jamala akwai sunaye na girma akwai sunaye na kyau kace to duk sunaye na girma abinda ake so me kai ka siffatu da kishiyar wannan sunan duk sunaye na kyau kuma abinda ake so me ka siffatu kai ma da irin wannan sunan wancan sunaye manya-manyan sunan Allah tabaraka wata'ala kamar Allah ba da ma a ce me ba da ma a kira bawa sai dai me sai a ce me Abdullahi bawan Allah kenan kamar ar-rahman kamar ar-rahim sai dai mai a ce mai abdurrahman abdurrahim kamar alƙayyum ba na maka ce wani mai alƙayyum alƙayyum suna Allah ne malama suke cewa yana daga cikin ismullahi al'azam alƙayyum da alhayyu da alƙayyum ba da ma a ce mutum mai alƙayyum sai dai Allah ta'ala alhayyu alƙayyum shine alhayyu kuma shine mai alƙayyum ba da ma a ce wani mutum mai alhayyu sai dai mai sai dai Allah bawa sai dai sai dai mai shi mai abdulhayyi abdulkayyum na wata gani amma yana daga cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala al-malik al-malik al-basiru ko to amma wannan malamai suke cewa ya halasta a kira mutum da su ba tare da cewa bawan wannan ba akwai imam malik ma ko malik ake cewa ba imamu abdul malik ba malik ko ana cewa mutane basiru ba abdul basiru din ba akwai irin waɗannan sunayen amma manya-manyan sunayen Allah ba dama a kira mutum da su na fata an gani irin su kabir nafi na fata an gani sai abdul kabir abdul nafi amma manyan haramun ne laifi ne babba to asma'ul jalala kamar su ne Allah sai dai a kira bawa da bawa so ake mai siffatu da kishiyar wannan mai kishiyar wannan shine bawa ka zamto bawa na fata an gani idan an ce Allah ta'ala shine alqahar mai karfi don kace kai ma kana jin kai kai ne mai karfi da wannan laifi ne shine almu'iz ko almuta'ali shi ne ta'ala maɗaukaki to kai mai ake so ka zama makaskanci mai kaskantar da kai shi ne alkabir shi ne almutakabbir kuma shi yasa Allah tabaraka wataala ya faɗa cikin hadisin kudusi cewa duk wanda wato yace alkibriya uridai duk wanda yayi kokarin tarayya da ni wajen kibriya to sai na karya shi yi ƙoƙarin girman kai jiji da kai Allah ta'ala ba ya san wannan wannan wato sifa ce ta Allah ta baraka wa ta'ala shi ne mai girma kake nema kai maka sawa kanka to ka ɗauki ruwan dafa kanka amma asma'ul jamala sunaye na kyau kamar mai asabu mai haƙuri su ake kai maka su da wannan amma wancan girma ƙarfi kai ba su ka siffata da wannan kishiyar wannan ɗin ne shi ne mai girma kai kuma ƙarami makaskanci ne maɗaukaki kai makaskanci ne na mata gani haƙuri kuma ka siffata da wannan asabo na mata gani alhalim juriya ka siffata da wannan kyauta ka sifatu da wannan akwai sunayen da ke bukatar ka sifatu da wannan akwai wanda ake bukatar ka sifatu da kishiyar ma'anar wannan suna da kuma wanda suke ana iya kiran mutum da su akwai wanda kuma sai dai a ce bawan mai wannan suna shine rabbus samawati wal ardh wa bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba Allah tabaaraka wa ta'ala yace bas iya mallakar yin magana sai da izinin Allah tabaaraka wa ta'ala ba za su ce ya ubangiji ayi kaza ayi kaza ko mutum yayi magana gobe kiyama sai dai da izinin Allah tabaaraka wa ta'ala insha Allah ta'ala ya bi mutum dama yayi magana amma bai isa ya ce kaza da kaza ba
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا حياك الله يوم كما يكينا الله تبارك وتعالى يتي يوم يقوم الروح والملائكة صفا ينندا الروح زي تايا أو النيني والملائكة صفا لكم ملائكة ذات تسيو سهو سهو الروح قلنا ما لم تفسير سكي سبا وسكي شو أنا نفهم ملائكة جبريل كما يندو وتا آية تبين شو تنزل الملائكة والروح فيها ملائكة ذات سوقو تارد جبريل shi ne arruhu wasu ka ce a arruhu ɗin shi wani mala'ika ne daban ba a taɓa halittar mala'ika da ya kai shi girma ba kamar da aka samu asar daga ibn abbas dangane da wannan cewa ruhu ɗin da ake nufi a nan shi ma wani mala'ika ne babba mai girman halittar da ba a taɓa yin kamarsa ba shi wannan ruhu ɗin ya fi sammai da ƙasa girma yau mai ƙumin ruhu ɗan da shi a ruɗin wannan mala'ika zai miƙe zai tashi wal mala'ikatu da sauran mala'iku saffan su sahu sahu wasu ke cewa a shi wato ruhu ɗin nan wani mala'ika ne ya fi sammai girma ya fi ƙasai girma ya fi dukkanin duwatsun duniya girma yana sama ta hudu yana yin tasbihi ga Allah tabaraka wa ta'ala a kowace rana yana yin tasbihi sau dubu goma sha biyu kuma duk tasbihi ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala yana halittar mala'ika da shi ne tasbihin da yi haka wasu daga cikin magabata suka ce kamar inda aka samo asar daga ibn Mas'ud akan wannan la yatakallamuna illa man azina lahu rahman ba za su yi magana ba sai dai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi izini ya bashi dama wa ƙala sawaba ya faɗi daidai wato a gidan duniya ma'ana wa ƙala sawaba ya faɗi Allah ta'ala zai biyo mutum damar ya yi magana ne gobe da kiyama saboda a baya ba shi damar ya faɗi gaskiya suke cewa shi ne ƙala la'ilaha illallah a duniya ce la'ilaha illallah to shi za a biyo dama gobe da kiyama Allah ta'ala ce zalikar yawmul haqq yawmul haqq wannan kuwa shine yinin gaskiya mana yinin alkiyama lokacin da gaskiya za ta yi halinta za ta bayyana ke faman sha'a takhadha ila rabbihi ma'aba duk wanda ya so ya riki makoma zuwa ga ubangijinsa ta hanyar biyayya ga Allah tabaaraka wa ta'ala ta hanyar kyawawan ayyuka inna anzarnakum azaban qariban Allah tabaaraka wa ta'ala ce inna lalle fa mu anzarnakum muna muku gargadi mun muku gargadi azaban qariban ku kiyayi azaba wacce take nan kusa gab domin idan mutum zai shekara ɗari nawa nema a duniya to ran da ya mutu zai ga kamar ma kamar ma bai fi awa ɗaya a duniya ba yanzu daga ran da aka haife ka zuwa yau sai ka ga to kai yaushe ne ma ka zo duniya har ka zo haka har ka ci shekara 35 ya haka to ai haka ne har za ka shiga kabari ma har ka ci wannan da saboda haka Allah ta'ala yake siffata da yinin alkiyama ko zuwan azaba fa kusa kusa yake inna anzarnakum azaban qariba lalle muna muku gargadi kiyayi azaba wacce take makusanciya yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu yinin ranar da bawa wato almar'u mutun zai ga ma qaddamat yadahu abinda hannayensa suka gabatar yawma yanzuru almar'u yinin da mutun zai ga ma qaddamat yadahu abinda hannayensa suka gabatar mana ana nufin abinda ya aiwatar na aikin da yayi a duniya wa yaqulu al-kafiru shi ko kafiri sai ya ce ya laitani kuntu turaba ya kai tuna ina ma na zamto kasa in aka tashi al-kiyama Allah tabaaraka wa ta'ala zai hukunci za a yi kuma kisasi tsakankanin halittu gaba daya wani ya zalunci wani a dauko ladan wani a sallame shi wani ya zagi wani haka kurin a ɗauko a ɗiba a bashi wani ya ci dukiyar wani a ɗauko a ɗiba a bashi ana ta yin kisas ana ta hukunci sai a zo har dabbobi a kawo su waccar akuyar ko waccar tinkiyar ko waccar sanuwar ko kaza daga cikin dabbobi mai kaho ta soki mara kaho sai Allah ta'ala ya sa wannan ɗin kaho ya fito mata tarama a yi kisas ke ka ɗauki fansa sai su ma dabobi kakkaf an gama hisabi sai Allah ta'ala ya ce ya mai da su ƙasa gaba ɗaya su ba za a kai su aljanna ko wuta ba to kafiri idan ya ga cewar gashi dabobi wacce ta zalunci waccar wacce ta caki waccar an musu sakayya ta rama an mai da su ƙasa sai ka jina cewa ya laita ne kuntu tuwaba ya kai tuna ina ma nima in zamto ƙasa kamar yadda dabbobin nan suka zanto kenan gobar kiyama kafiri zai ga dabba ta fi shi gata dabba dinnan ta fi shi saboda ita ba za a azabtar da ita ba amma shi kuma za a azabtar da shi wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turab kafiri sai ce ya kai tuna ina ma na kasance wato kasa saboda haka yanan muka zo ƙarshen wannan sura suratul naba'i abinda muka yi daidai a ciki Allahu tabaraka wa ta'ala ka sami tarayya cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ka gafarta amma an ja lokacin idan akwai tambaya sai ma abubuwa kuma sai mai addu'a kawai kira sallah mai sallah sai lokaci alaikum salam